أمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annaba zababbe sallallahu alaihi wa sallam wanda kamar yadda aka saba ta cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum da malam yake karantawa da fatan kuma yan uwa masu sauraro musamman ma dai waɗanda suke da wannan littafi a daidai wannan lokaci an buɗo shafin da muka tsaya a wancan shirinmu da ya gabata domin ɗorawa تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات in ba a manta ba malam ya tsaya ne a daidai gurin da yake bamu labarin yadda shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance waɗanda suka shayar da shi da kuma abokan shayarwar tasa sallallahu alaihi wasallam a nan muka tsaya ga kuma malam zai ci gaba الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam ba a manta ba muna nan a cikin littafinmu na arrahiqil maktum inda muka karanto muku a darasin da ya wuce haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin da maganganun malamai akan biyu ne ko takwas ko sha biyu ko sha bakwai ko ashirin da biyu da ko maganganu masu sha biyu ne ko tara ko sha shida ko ashirin da uku da magana akan watan rabiul awwal wanda ya zo daidai ga ashirin ko ashirin da biyu ga watan april shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya bayan haihuwar annabi isa da kuma abubuwan da suka faru na ban mamaki da mu'ujiza lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato sawa annabi sallallahu alaihi wasallama suna wanda kakansa ya yi masa da maganan yi masa kaciya sallallahu alaihi wasallama ko ya zo da ita da maganan kuma wacce ta fara shayar da shi ita ce mahaifiyarsa da wacce ta zo ta biyu wajen shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Suwaibatul Aslamiya wanda muka ce ta shayar da manzon Allah tare da mutum uku akwai ɗanta Masruhu akwai kuma Hamza ɗan Abdul Muttalib amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma Abu Salama bin Abdul Asadi al-Makhzumi cewa waɗannan su hudu Suwaibatul Aslamiya ta shayar da su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kun ji bayanin da muka cewa daga cikin al'adar larabawa shine ba sa barin 'ya'yansu a birni sukan kai su ƙauye domin su koyo abubuwa guda uku jarumta da ƙarfin hali da fasaha harshe da kuma nisanta su daga taɓara da san jiki da lalaci da sakarci da nawa da aka san 'yan birni da su a wancan lokaci har ma a wannan lokaci sannan mun ji cewa ita wacce ta samu rabauta da ɗaukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shayar da shi ita ce Halimatu Sa'diya da kuma mijinta Haris bin Abdul Uzza sannan mun ji waɗanda ta shayar kamar yadda waccan ta shayar da manzo Allah tare da mutum uku su hudu ita ma ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da waɗannan mutane sune Abdullah bin al-Harith ɗanta da Unaisa bintul Harith da Huzafa ko Juzama bintul Haris ita ce Shaima'u da kuma Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalabi dan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma Hamza dan Abdul Muttalabi duka waɗannan sun sha nono tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu a wajen Halimatu Sa'diyya وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات To mun tsaya inda muka yi wannan bayani cewa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalabi yana cikin waɗanda suka sha nono tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa kana ammuhu Hamzatu bin Abdul Muttalib mustarda'an fi bani Sa'ad bin Bakarin. Hakanan ammun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hamza dan Abdul Muttalabi shi ma an shayar da shi a cikin wannan kabila ta bani Sa'ad bin Bakarin. Fa arda'at ummuhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman وهو عند أمه حليمة فكان حمزة رضيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين من جهة الثويبة ومن جهة السعدية da haka wannan ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana wajen Halimatu Sa'diya Hamza ya zamo abokin shan nonon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangare guda biyu ta bangaren Suwaiba da kuma ta bangaren ita wato Halimatu Sa'diya kenan Hamza sun yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Malik yake faɗa a nan sun sha nono tare ta bangarori guda biyu war'at Halimatu من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب ولنتركها ترويلنا ذلك مفصلا ita halimatu sa'adiya ta ga albarka mai tarin yawa wanda ya bata mamaki mu barta da kanta ta ruwaito mana abin da ta gani tare da manzon Allah na albarka daki daki filla filla mu ji daga bakinta ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات Qala ibn Ishaqa, Malam ibn Ishaqa cikin malaman sira na farko-farko yake cewa, Kanar Halimatu tuhaddithu, Halimatu tana ba mu labari da kanta, annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha sagirin turdi'uhu fi niswatin min bani Sa'ad bin Bakarin. Ita da kanta Halimatu Sa'adiya take ba mu labari cewa ta fito daga garinta. tare da mijinta da kuma ɗanta ɗan ƙarami tana shayar da shi cikin tawagar mata waɗanda suka zo neman shayarwa daga bani sa'ad bin bakarin taltamisu radada'a suna neman ‘ya'yan da za su shayar ƙalar ta ce wa zalika fi sanatin sha'aba lokacin ana cikin shekara ce mai fari ana cikin fari da kunci suka taho neman ɗan da za su shayar lam tubqila na shay'an tace wannan shekara ba abin da ta wanzan mana dabbobi sun mutu tsirrai sun bushe qalat fa kharajtu ala atani li qamra tace na fito akan wata jakata wacce take mai ruwan fara wata fara ce wa ma'ana shariful lana tace tare da mu akwai wani tsohon raƙumin mu da kuma wannan taguwa tamu wallahi ma tabiddu bi qataratin wannan taguwa saboda tsananin wahalar da ake ciki ko nono ƙwallo ɗaya ba ta iya haifarwa wato ba ta ba ta da nono ta bushe ƙarmasasau babu nono ko ɗigo ɗaya da yake fitowa daga hantsarta wa ma na namu lailana ajma min sabiyin allazi ma'ana ta ce ba ma iya bacci a wannan dare namu gaba ɗaya saboda wannan yaro namu da muke tare da shi min buka'ihi min alju'i saboda tsananin kukan da yake barkawa saboda tsananin yunwa da take damunsa wato halima tana suranta mana halin talauci da wahala da fatara da suka samu kansu a ciki kafin ta ɗauki shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mafi sadayi mayu gunihi ta ce a cikin nono na babu abin da zai wadatar da wannan yaro wa mafi sharifina mayu gazihi hakanan a cikin nonon da muke samu daga wannan taguwa tamu babu abin da zai iya shayar da wannan yaro walakin kunna narjul ghaitha wal faraja tace sai dai muna roƙon muna fatan taimako da agaji da kuma buɗi daga wajen Allah fa kharajtu ala atani tilka tace na fito akan wannan jakatawa falqad azammat birrakabi hatta shaqqa zalika alaihim da'afan wa ajafan ta ce ta yi jinkiri da ayarin tafiya wato an banna a baya saboda rashin ƙarfi har wannan abin ya yi musu tsanani saboda raunin taguwata da kuma ƙeƙashewan nonanta hatta ƙadimna makkata naltamisu radada'a ta ce har muka iso cikin garin maka muna neman ‘ya'yan da za mu shayar fama min namra'atun illa wa qad urida alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fata abahu ta ce babu wata mata daga cikinmu face sai da aka bujuro mata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ƙi karɓarsa saboda an ce iza ƙila laha innahu yatimun saboda an ce maraya ne ba shi da uba to kowa yana gudun kada ya ɗauki maraya ya zama cewa bai samu kuɗi ba tunda dama neman kuɗi ya kawo su wa zalika anna kunna narjul ma'rufa min abis sabi tace da mun kasance muna fatan dan abin alheri daga hannun baban yaron fa kunna naqulu yatimun wa ma asa an tasna ummuhu wa jadduhu tace sai su ce maraya to me babansa zai iya mana da kakansa fa kunna nakrahu li zalika tace sai muka ki daukar wannan yaro din saboda ci an ce mana mahaifinsa ya rasu
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة وما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيئا غيري tace duk wata mata da muka taho tare da ita daga wannan ƙauye namu sai da ta samu yaron da za ta shayar ni kaɗai ne na nema na nema ni na rasa yaron da zan shayar falamma a jima'anal intilaka qultu sahibi da muka gama shirin tafiya za mu koma gida sai na ce ma waɗannan mata ƙawaye na wallahi inni la akrahu an arji'a min bayni sawahibi wa lam akhuz radi'an tace wallahi ni ina kyamar a ce na koma tare da ƙawaye na mata ni ba tare da na samu ɗan da zan shayar ba wallahi la azhabanna ila zalika yatimi fal akhuzannahu tace wallahi zan je in tafi wajen wancan marayan ko dai shi dai ɗin in ɗauka dai a ce dai ban koma hannuna haka ba. Ƙala la alaiki an tafi Ali suka ce ba komai in kika yi hakan, a asallahu an yaji alalana fihi baraka, muna fata Allah ya sanya mana albarka bisa wannan wato maraya da zaki ɗauko. Ƙalar fa zahabtu ilaihi wa akhastuhu ta ce sai na tafi na je na karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. wa ma hamalani ala akhzihi illa anni lam ajid gairahu tace ba fa kowane dalili yasa na karbe shi ba sai dan na bincika ban samu kowa ba sai shi wato Allah dai ya kaddara Halimatu Sa'diya ita za ta samu wannan arziki ta samu wannan wato yabo da wannan tarihi da ta shiga wanda duk duniya sai an faɗe ta qala falamma akhastuhu raja'tu bihi ila rahali tace da na ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na komo da shi zuwa ga wato sirdin abin hawa na taguwata ko kuma gidana falamma wada'atuhu fi hijiri a kabala alasa da yaya bi ma sha amin labane tace ina dora shi akan cinyata sai ya fuskanta ya kama nono na yana sha da abin da Allah ya sauwake masa daga nonon fa shariba hatta rawiya ya sha har ya koshi wa shariba ma'ahu akhuhu hatta rawiya tace haka nan abokin shayarwarsa shi ma ya sha nono ya ƙoshi sun manama sannan suka yi bacci su biyu wa ma kunna na namu ma'ahu qabla zalika tace abin mamaki da fa ba ma iya bacci amma yanzu sai ga ɗan nan nawa da suka sha nono tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali har bacci ya ɗauke shi wa qama zawji ila sharifina tilka sai mijina ya tashi zuwa ga wannan taguwa tamu fa iza hiya hafilu sai ga ta nonanta ya cika hantsa wato hantsarta ta cika da nono fa halaba minha ma shariba wa sharibtu ma'ahu hatta tahaina rayyan wa sha'aban tace wato sai ya tatso mana abinda zan sha da abinda zai sha bamu gushe ba dai sai da muka koshi famfam muka ci muka koshi muka sha muka koshi da wannan madara wanda dama su laraba suna ɗaukar madara a matsayin abinci da abin sha yasa ta ce rayyan wa sha'aban
هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة fabitina bi khairi lailatin tace muka kwana cikin alheri da farin ciki a wannan dare qala yaqulu sahibi hina asbahana sai mijina yace lokacin da muka wayi gari ta'alami wallahi ya halima yace ki sani yake halima laqad akhasti nasmatan mubarakatan wallahi kin dauko mana fada mai albarka qalat fa qultu wallahi inni la arju zalika tace ni ma kan ina fatan cewa dan nan da muka dauko mai albarka ne qala thumma kharajana wa rakibtu ana atani ta ce sai muka fito na hawo kan jakata muka taho wa hamaltuhu alaiha ma'i shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam na dauko shi akan wannan jakata mu muna tafiya fa wallahi laqata'tu birrakabi ma la yaqdiru alaihi shay'un min humrihim tace wallahi sai gani na yanke wannan ayari wannan tawaga abinda wani jaki daga cikin jakunansu ba zai iya ba da muna baya a lokacin tahowa sai ga jakina yayi kwari yayi lafiya yana tserewa sauran jakunkuna da suke tare da shi hatta inna sawahibayya har waɗannan mata ƙawaye na la yaqulna li suna ce min yabna ta'abi zu'aibin wai haki irba'i alaina suna cewa yake yar abi zu'abin ki dan sausauta mana mana ki dan jira mu dan jira mu ya muka ga kina wuce mu da gudu ne saboda jakinta yayi ƙarfi yayi lafiya saboda ya ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaysa hazihi atanaki allati kanat kharajat alaina suka ce wannan wai ba ita ce jakan nan taki ba da ta fito tare da mu fa qulu lahunna bala wallahi nace eh tabbas ita ce innaha lahiya hiya tace ita ce tabbas amma gashi ta yi lafiya fa yaqulna wallahi inna laha la sha'anan lalle wannan jaka taki akwai wani babban lamari da ya faru gare ta qalat thumma qadimna manazilana min biladi bani sa'adin sai muka gabato gidajenmu a cikin wannan kabila tamu ta bani sa'adin wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdabu minha lokacin da muka bar wannan yanki namu ta ce wallahi ban san wata ƙasa daga cikin ƙasashen Allah wacce ta kai wannan yanki namu fari ba fakanat ganami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shiba'an lubbanan ta ce wallahi sai ga tumakinmu sun dawo da yamma gare mu sun ƙoshi kuma ga nono ya cika falfal da hantsarsu wa na halubu wa na sharabu sai mu wato tatsi nono mu sha wa ma ya halubu insanun ƙatara talabanin amma fa babu wani mutum a yankin wanda yake iya samun koda ɗigo ɗaya na madara daga jikin dabbasa wala ya ji hafi dar'in ko baya samun wannan a cikin hantsar taguwarsa ko saniyarsa ko akuyarsa hatta kadal hadiruna min qawlina liquna li riyanihim wailakum har waɗanda suke halarci a cikin mutanenmu suna ce ma sauran masu kiwon awakinsu wai lakum israhu haisu yasrahu ra'i bani abi zu'aibin kai ku tafi ku kiwo inda mai kiwon awakin binta abi zu'aibin yake yi wato sun ɗauka bambancin na wajen kiwo ne da haka suke cewa aje a kiwo inda ake kiwon tumaki na ko a samo madara a can fataruhu a ganamuhum jiya'an mata biddu bi katsarati labanin sai awakinsu su dawo cikin yunwa ko ɗigo ɗaya ba sa ɓuɓɓugawa na madara ko na nono wata ruhu ganami shiba'an labanan ni ko dabbobi na sai su dawo a ƙoshe ga kuma nono fal a cikin hantsarsu falam nazal na ta'arrafu min Allah ziyadata wal khaira hatta madar sanatahu wa fasaltuhu tace ba mu gushe ba muna daɗa samun wato ƙari na albarka da alkhairi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala har shekaru biyu na shayarwa suka wuce na gama shayar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na yaye shi.
وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات وكان يشب شبابا لا يشبه الجلمان ta ce ya kasance yakan taso irin taso wannan ta matashi wanda sauran yara da aka sani ana yayansu 'yan shekara biyu ba sa samun irin wannan ƙoshin da irin wannan lafiyar da irin wannan kazarniyar falam ya buluk sanataihi bai kai shekaru biyun nan nasa ba hatta kana gulaman jafaran har ya zamo yaro ƙwaƙwara mai lafiya qalat faqadimna bihi ala ummihi sai muka dawo da shi wajen mahaifiyarsa wa nahnu ahrasu ala muksihi fina amma fa muna so ta ba mu dama mu sake dawowa da shi don mun ga albarka da alheri a garinmu da kanmu da al'ummanmu da tumakinmu da dukanmu sakamakon shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lima kunna nara min barakatihi saboda abinda muke gani na albarkar wannan yaro fa kallamna ummahu muka yi magana da babarsa wa qultu laha nace mata law taraktibni indi hatta ya galuza ina ma zaki bar dan nan a guri na hayye kwari sosai ya kai irin shekara biyar shida wa inni akhsha alaihi wa ba a makka tace domin ina jiya masa tsoron irin annobar maka qalat falam nazal biha hatta raddathu ma'ana ba mu gushe ba muna lallashin mahaifiyarsa muna jan hankalinta muna neman ta ba mu dannan mu dawo da shi har ta gamsu ta yadda cewa mu sake dawowa da shi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani mala yace ya kwaso shi daga cikin littafin ibn hisham nasira da tarihu tabari da ibn hibban a cikin san da ibn sa'adin dukkan su ta hanyar ibn ishaqa tare da dan sabani na yadda aka ruwaito lafazin abinda zamu koya daga wannan kissa ta halimatu sa'diya na farko Allah shi ke bada arziki sannan da yawa zaka guji ɗa ko Allah zai maka arziki ta ɗan da ba naka ba wannan kwaɗaitarwa ce ga jama'a su dinga rike ‘ya'yan wasu, domin wata ran sai Allah ya baka ‘ya'ya sai kuma ka ɗauko ɗan makocinka ko ɗan ɗan uwanka ko ma ɗa da ya zama maraya ba uwa ba uba ka ɗauko shi ka rike shi amma sai ka ga Allah ya yi wa wannan ɗan da ka rike arziki ya zo ya zama dalilin arzikinka dalilin arzikin ‘ya'yanka don haka dukkan ɗa mu mai da shi namu sannan mun koyi darasi a wannan cewa akan iya shiga bala'i sakamakon wata musifa da Allah ya kawo kuma Allah yakan yaye wannan musifa sakamakon albarka da alkhairi na wani mutumin kirki da aka yi masa arziki ko aka yi masa abin arziki sai Allah subhanahu wataala ya kalli wannan sannan kuma mun ga cewa mutum yakan iya fitowa daga gidansa da wata niyya daban Allah subhanahu wata'ala kuma ya musanya masa da wata niyya daban kun ga matan nan gaba ɗaya da suka fito suna neman ɗan da za su shayar babu wacce aka nuna mata manzan Allah ta yadda ta ɗauke shi ita ma Halima ta ce sai da na yi iyayi na ban samu ɗa ba sannan da zo na ɗauke shi dai a matsayin ka a koma gida ba tare da wani ɗa ba amma ashe wannan abin zai zame mata alkhairi zai zame wa ‘ya'yanta alkhairi zai zame wa garinta alkhairi zai zame wa yankinsu alkhairi ga baki ɗaya saboda haka wannan kamar karantarwa ce jan hankali ne game da kula da marayu cewa Allah yana yi mutane arziki yana sa musu albarka yana ba su zaman lafiya idan suna kula da marayunsu kuma wannan ne za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani sai da ya saukar da ayoyi guda ashirin da uku wanda suke magana a kan maraya ko marayu wajen kula da su da kare mutuncinsu da kiyaye su da ciyar da su da shayar da su da tafatar da su da ba su ilimi domin su zama su ma kama kowa a cikin al'umma
وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي sannan wannan kisa tana nuna mana mu'ujiza da karama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya shigar da albarka ya shigar da alkhairi cikin wannan kabila ta Banu Sa'adin sakamakon shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga cewa taguwa ta bata da lafiya amma sakamakon haka ta samu lafiya ta yi ƙarfi har ta zama ta samar da nonon da zai ishe su gabaki ɗaya awakinta da suna cikin wato ƙanjamewa da bushewa da fari amma sakamakon shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan awaki suka yi lafiya suka yi ƙarfi suka ba da nonon da zai ishe su gaba ɗaya sannan mun ga cewa hatta ‘ya'yanta ma sun yi albarka sun yi lafiya sakamakon shayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan wannan kuma yana koya mana idan ka ga alheri tare da mutum to kada ka rabu da shi in ba dole ba kun ga da suka gane cewa zaman su shekara biyu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya jawo wa garin ya jawo wa ƙasar ya jawo wa yankin albarka sai suka nema daga mahaifiyarsa ta dai ba su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su koma da shi domin su ci gaba da cin moriyar wannan abin alheri da wannan abin arziki da suka samu sakamakon shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wannan kisa ta nuna mana mutum ɗaya zai iya zama alkhairi ga al'ummansa ko ya zama sharri gare ta gaba ɗaya gashi nan Halimatu Sadiya ita kadai ta hanyar shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta jawo wa garin da al'ummar da kasar da yankin alheri kamar da ana iya samun ko mutum daya ya jawo wa yankin su da unguwarsu da kasar su wani sharri haka ko da yaushe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin mutane akwai wanda mabu'i ne na alheri makulli ne na sharri akwai kuma mutanen da mabuɗi ne na sharri mukulli ne na alheri madalla da wanda Allah ya sanya mabuɗin alheri a hannunsa tir da Allah wadan wanda Allah ya sa mabuɗin sharri a hannunsa naka ko da yaushe mu dinga kudire alkhairi a ranmu mu dinga fatan alheri mu dinga nufin aikata alheri sai Allah ya buɗe mana ƙofofin alherin kullum mu dinga nisanta sharri muna kin sharri muna nisanta sharri muna ban kwana da sharri sai Allah ya tattoshe mana kofofin sharri ko mu yi wa wani ko kuma mu ma a yi mana haka wannan darussa kenan a takaice daga cikin wannan kissa doguwa da Malam Ibnu Ishaqa ya kawo ta shi ko Malam ya kawo ta a wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum na irin albarka da alkhairi da Nana Halimatu Sa'diya ta samu sakamakon shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ji kuma bayan koma wata da manzon Allah me ya biyo baya kuma sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana son manzon Allah da bin sa da girmama shi da bin sunnarsa Allah kuma ya samu cikin ceton sa ranar alkiyama.
Wa irduka irduna wa ru'aka fina bi manzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rugma al-udati.
Masu sauraro nan zamu dakata a wannan shiri na tarihin Annabi zababbe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda kamar yadda aka saba ta cikin sa ake jin tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana. Sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za a ji ci gaban wannan tarihi. A madadin sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da ya saba gabatar muku da shirin da Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kase wanda shi ke daukar hidimar kawo muku shi a koda yaushe wanda kuma muke addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairansa amin summa amin. sannan a madadin abokan aikin da suke taimakawa domin samun nasarar shirin habib ja'far madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفقين